أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الحمد لله الذي سيدنا هدانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wabadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu السلام على أشرف a karatunmu na al'aƙidatu tahawiyya wanda muka saba gabatarwa a nan masallaci na fatima bintin rasul sallallahu alaihi wasallam karatu na al'aƙidatu tahawiyya inda yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan darasi na sha biyar a cikin wannan littafi na sati da ya gabata mun tsaya muna kan magana akan al'arshi na ubangiji da kuma kursi muka yi bayanin cewa daga aƙida ta ahlus sunna wal jama'a muna imani da cewa allah maɗaukakin sarki ya halicci abinda ake cewa al-kursi wasi'a kursiyyu as-samawati wal ard hakanan kuma Allah mai sarki ya halicci al'arshi sun mastawa al'arshi kuma wannan al'arshi na Allah subhanahu wa ta'ala iya saman ruwa Allah ke faɗa cikin suratul hud wa kana arshuhu alal ma al'arshin ubangiji yana saman ruwa kenan me ake nihi ana idan ka bar sama ta fari ka je sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai idan ka bar su a lokacin nan za ka je zuwa kursiyu daga kursiyu za ka je zuwa al'arshi daga al'arshi bakin nan bakin halittar kenan sai allah maɗaukakin sarki to allah maɗaukakin sarki ya ce ya daidaita a sama da arshi kasancewar shi ya daidaita a sama al'arshi ba shi yake nuna cewa yana bukata al'arshin ne a shi ne malam zai mana magana ana ba kamar ni ba da nake bukatar zama dole ne na nemi kujera a shi allah maɗaukakin sarki ya wadatu da halittar shi bai bukatar halittar shi allah maɗaukakin sarki kenan wannan al'arshi ya tabbata a sunna manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana suwa suke dauke da al'arshi allah murku sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani yake cewa wa ya hamilu arsha rabbika fauqahum yawma idin samaniya al'arshin ubangijinka wasu manyan mala'ikai guda takwas suke dauke da ita sai manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan mala'ikan ya suke mun sha yin bayani girma al'arshi ƙulluwar ɗan adam ta yi kaɗan ta hararo ya girma al'arshi yake allah kaɗai zai girman shi abinda aka ce mu girman da muka sani wanda muke gani wanda muke gani a nan duniya in za a ba mu misali a ce abu kaza mai girma a ba mu misali da shi to duka da abinda za a ba mu misalin da shi da komi ne mai ƙarshen tunanin mai girma a duniya a wajen al'arshi na ubangiji idan aka dora shi a sama aka dora duniya duka a sama ganin ta ma ba yi kenan kaga baka iya lisani ya girma wannan abin to wannan mala'ikai har aka ce mala'ikai suna dauke da al'arshin ubangiji sai ka ringa tambaya to wannan mala'ikan guda takwas duk girman wannan abin a ce mala'ikai takwas ne suke dauke da shi to sai haka ji girman mala'ikan ya saki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisi na Abu Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace adina li an أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش ما زال صلى الله عليه وسلم يكتوى أمن أزني in ba ku labarin wani mala'ika daga cikin mala'ikai wanda suke ɗauke da al'arshi na ubangiji Allah ne mai uzini akan ya ba mu labarin ya mala'ikan yake yace inna ma baina shahmati udnihi ila atiqihi masirata 700 am manzo Allah yake cewa wannan mala'ikan guda kunnan shi fata kunnan shi zawwa ka faɗa shi daga nan kunne zawwa nan ka gani ko haka bai kai ba a dan adam daga kunne ne zawwa nan ko fa guda haka bai kai ba ta hannu to tahiya ta shekara 700 za ka yi kana tahiya kana tsakanin kunnen shi da nan shi kana iya tunano girma wannan mutum wannan wannan halitta a ce a tsakanin kunne da nan zaka yi tahiya shekara 700 to kaga shi yasa kullum muke ƙara jaddadawa musulunci imani ya kawo ne akan imani da gaibu abinda baka sani ba abinda ya kasance gaibu a gare ka idan Allah da manzan suka baka labarin shi naka sallamawa ne naka imani ne in ka ce ka ringa shakka ko ka ringa tunanin kwallo ka zata baka ya abin yake ya abin yake zaka ba kanka aiki ne ka je shi dan yi wasa da kai ta wannan hanyar shi yasa a cikin suratul baqara yake cewa alladina yu'minuna bil ghaibi wannan masu imanin su ne waɗanda suka yi imani da gaibu kaga mu yanzu manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ba mu gan shi ba amma mun yi imani da shi Allah mun sarki mun taba ganin shi ba mun yi imani da shi haka ne mala'ikai mun taba ganin su ba mun yi imani da su wuta ba mu taba gani ba mun yi imani da ita aljanna mun taba gani ba mun yi imani da ita wannan shine imani da gaibu dole mu sallama dole mu yi imani in ka kin imani da wannan imaninka zai samu matsala to kaji siffar mala'ika guda ke wanda suke ɗauke da al'arshi to kai yanzu aka ce ka yi desi nan ya yake bayayuwa ka ba mutum siffar bayayuwa to bare abin da yake ɗauke da shi abin da ya ɗauka shi wannan mala'ika kuma su takwas ne wa ya hamilu arshen rabbika faukahun yau mai izin samaniya to kaga imani da al'arshi ya zama wajibi a cikin aƙidanmu ƙarƙashin wannan aya da wannan hadisi na manzan rahama sallallahu alaihi wasallam haka nan sai malam ya ci gaba da cewa wa huwa mustaghnin anil arshi wa ma dunahu malam yake cewa to kakkaji an ce Allah yana da al'arshi ya daidaita a sama al'arshi ka ringa zakan ko ka ringa tsammanin Allah yana buƙatar al'arshi ne shine malam ya ce a Allah ya wadatu da al'arshi da kuma wani shi duk wata halitta inda halitta ce ta Allah to Allah ya wadatu da ita shi ne ibn taimiyyat al-harrani yake cewa ana a cikin majmu'ul fatawa juz'i na biyar a shahi na 152 yake cewa ƙa'ida ce babban mulki yake cewa wa huwa wajibun bil aqli sahih walfitratul insaniya as-sahiha wajibi ne ga hankali wanda yake a bayyane da kuma fitira ta mutum ingantacciya an yi ƙal kana Allah wala shay ma'ahu thumma khalaqa al-alam kai imani cewa Allah madaukakin sarki ya kasance babu wani abu tare da shi tukun daga baya halitta komai kenan ya yi itikadinka cewa Allah madaukakin sarki shi ya halittu komi babu wani abu wanda zai ce tare ke da Allah daidai wadai da suke tafiya a komi in dai ba Allah bane to Allah halittu shi daga baya yace fala yaqdu in ma yakuna khalaqahu fi nafsihi wa fasada an wa hada muhal yace to akwai masu ganin cewa dukkan abinda kake gani a duniya kamar kawai gashi nan kamar a ce a cikin Allah suke wanda wasu aƙida suke faɗi wannan kuma bayyayuwa magana ce matatta sai yake cewa ta'ala Allahu an mumasatil aqdari wa ghairihi wa ghairiha Allah mun sarki ya tsarkaka a ringa kwatanta shi da haka mi ina dalili ka ringa irin wannan tunanin kai da baka sani ba to akwai masu irin wannan tunanin shi ne malin yake so ya hudda musu wannan tunanin cewa allah madaukakin sarki komi shi ya halicce shi daga baya yake cewa in ma an ya kuna khalaqahu kharijan an nafsihi al-karima wa lam yahilla fihi fa hadha huwa al-haqqu alladhi la yajuzu ghayruhu abinda zan tsaya akan shi Allah madaukakin sarki ya halicci komi kharijan an nafsihi al-karima komi ba a cikin Allah ba yake kuma ba tare da Allah ba yake a wannan halitta ce daban kuma Allah madaukakin sarki daban Allah ya halicce shi walam yahilla fihi fa hadha huwa alhaq babu wani abu wanda za a ce in ka ganshi kamar Allah ne ko nan a'a babu wannan me yasa malai ka wannan magana saboda ya bata duk wata tunani da wata akida za ta ringa zawwa ta bata maka wannan akida ingantacciya cewa Allah madaukakin sarki babu wani abu tare da shi shi ya halicci komai daga baya wannan ka rike wannan shikenan sai ka huta sai ya ce allah masarki ya halitta al'arshi ya halitta duka halittun shi bayya bukatarsu ba don yana bukatarsu ba kuma ya ce wa madunan da dukkan wata halitta wadda duka wata halitta daban sai ke cewa muhaidun bi kulli shay'in wa fawqahu to allah masarki kuma ya mamaye komi kuma saman komi ki to wannan ita ce mas'ala babba Allah sarki ya mamaye komi kuma fauka kuma saman komi yake sai wasu ke ganin ai bai kamata ba a ce Allah yana sama ai bai kamata ba a ce Allah yana sama menene hujjar su Allah yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi yace ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا Allah masarki ke cewa shin baka sani ba shin baka gani ba annallaha Allah masarki ya alamu ya sani ma fi samawati wa fil ya san abin da yake sama da abin da yake kasa ma yakunu min najwa thalathatin mutum biyu ba za su kasance ba min najwa thalathatin mutum uku ba za su kasance ba illa huwa rabi'uhum Allah ne na hudun su wala khamsatin illa huwa sadisuhum mutum biyar ba za su kasance wa Allah na shiddan su wala adna min dalika wala akthar illa huwa ko kasa da haka ko sama da haka Allah dai yana tare da su ya suka ce to dalilin wannan yana nuna cewa kenan Allah na ko ina Allah bai bukata he ya zo wajen ku tukun zai san me kuke ciki ba he ya zo ba ya zamna cikin ku tukun zai san kankan ya halicce ku ya san in kun ga wani zafi yana so a nuna maka shi sa ayat ta fara alam tara annan Allah sai ce ya alam ya sani ma fi sama ba ke mafi ard to wannan matsala ta ɗan ta da kura shine sai malam ya kawo adilla wanda idan mun so muna iya ka dalilai a Qur'ani da Sunna kamar ashirin wanda suke tabbatar maka da cewa haka nan ne haka Allah ba da labari wai idan an ce Allah yana sama kada ka ringa daukan sama irin ta dan adam a'a bari kallon kanka tukun ka tuna siffa ta Allah idan Allah ce na da kaza bari kallon siffarka tukun ka tuna siffa ta Allah a'a laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul alim Allah masarki ba abun abu da yake kamar shi bari tuna taka halitta suna ne kawai iri daya amma ba ɗaya bane ba ba ɗaya bane Allah ce yana gani shi ke ne yake tsammani irin ganin ka ne misa zaka tuna ganin kamar tukun ka tuna ganin Allah Allah ya ce ya sani wa kana Allahu aliman hakima ya ce masani ne ko mai hikima ne kai ka tuna irin ilimin ka kakka tuna kanka tukun ka tuna Allah madaukakin sarki in kana so aqida ka ta zama ingantacciya kawai menene Allah ya ce yana da siffa kaza tabbatar mashi kai shiru eh Allah yana da kaza ya ce yana da shi kenan ya take a ba sani ba ya tafi take ba sani ba shi kenan ka huta amma daga ka fara nema ka kwatanta to a lokacin nan zaka bar hanya a lokacin nan zaka saki hanya kuma misali yanzu wannan sama da muke gani ba a saman ba take ba sama wannan da muke gani ai a saman ba take ko shi yake nuna cewa wannan sama a samna take a saman kasa saman mu take ko yanzu misali Allah ya ce sun mastawa al'arshi ya rinjina a sama al'arshi shi ke nuna cewa sai ya zamna a sama al'arshin tukwana zai kasance ita ce fahimtai a'a kamar yadda kake kallon sama misali take saman saman ka to Allah mai sarki haka yake saman saman halittun shi baki daya kuma ba wannan wannan sama da kake gani batta bukatan mu nan kasa domin ta zamna a'a to haka nan Allah mai sarki bai bukata halitta shi domin ya kasance yana saman su daga cikin dalilai akan haka Allah ke cewa ayoyin suna da yawa ta harko Allah ke cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim ya khafuna rabbahum min fawqihim suna tsoron ubangijinsu daga samansu aya ta biyu yake cewa wa huwal qahiru fawqa ibadihi Allah madaukakin sarki yana saman halitta shi duka yana shi ya wadi ba wa huwa al-qahiru yace fawqa ibadi Allah yana saman halittun shi duka saman bayin shi a cikin suratul ma'arij Allah yake cewa sa'ala sa'ilun bi adabin waqi lil kafirina laysa lahu dafi min Allah sai ma'arij sai ce ta'arujul mala'ikatu والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ta'arujul mala'ika mala'ikai suna hauhawa zuwa zuwa gare shi ta'arujul mala'ika ta sai ce mala'ikai suna hawa war ruhu da mala'ika jibril zuwa gaba zuwa ga Allah fiye waki an ce kuma ana hawa zuwa ga Allah kuma kai hakkarin ga tunanin a wani wuri daban yake a cikin suratu sajada yake cewa yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin كان مقداره ألف سنة مما تعد ذلك عالم الغيب والشهادة هذا يدبر الأمر ألا مسلكي ينا دبر الأمر من السماء إلى الأرض كسما زوا قصر أبني أهيلي Allah ya ce yana jujjuya al'amurra daga sama zuwa ƙasa, sun ma ya ruju ilaihi sannan kuma ya hau zuwa gare shi, ba abin kewe-kewe ba ne ba ga aya nan a bayyana ta bayyana haka haka nan hadisi ya zo mazu sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya aruju alladina batu fikum fa yasalu mala'ikan da suka zo suka rayu tare da mu idan sun hau zuwa gare sai tambaye su mala'ikan da suke zauwa cikin al'umma su jiya suke ciki mi kake aikata mi idan sun hau zuwa ga Allah sai Allah musarki ya tambaye su fa yasalu sai ya tambaye su dalili na hudu Allah ke cewa ilaihi ya sa'adul kalimut tayyib wal amalu salih ya faru zuwa gare shi ne kalma mai amfani take zuwa gare take hawa zuwa gare shi sa'uda ilaihi yas'adu al kalimut tayyib wal amalu salih ya faru dalili na biyar Allah yake bada labari akan annabi Isa yake ta fama bima naqatihim ميثاقهم وكفرهم كو بآيات الله واقتلهم الأنبياء بغير حق وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يتي وكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه lafi shakkin ne a nan allah yake cewa barrafa ahullahu ilayhi wa ƙaunihim wa kufrihim wa kufrihim wa ƙaunihim alamar yawuta na azima da kafircinsu da kuma maganganun da suke fada a kan maryama buhtanan azima hakika wannan ƙarya ce da kuma zalunci mai girma wa ƙaunihim suna faɗa inna ƙatannan masiha isa bin maryama mun kashe annabi isa ɗan maryam rasulallah annabin allah sai suke ce allah yake ba da amsa ya ce wa ma ƙataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba shi wani suka rataye walakin shubbiha lahu an masanya musu ne mai kama da shi ne suka rataye ai wannan abin da suke mallaka cikin kurwa da hoton mutum ai ba annabi isa bane ba wani ne daban mai kama da shi Allah ya ce walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu yaqina ba su kashe ba su kashe shi ba a da gaske sai Allah ya ce barrafa'ahu Allah ilayhi Allah sarki ya dauke shi zuwa gare shi sama Allah ya dauke shi zuwa gare shi sama mun karanta hadisi na Isra'i wal Mi'raj anan ko manzon rahama sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tafi zuwa sama mun ba da labarin ya game da annabawa ya game da annabuwa ne ya game da annabuwa ne ya game da annabuwa ne a ina ya game da su sama kuma Allah ya ce ya shi ne ɗauki annabi isan ya kai shi zuwa gare shi kuma annan muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya tafi saman sun gabu to ina ma abin da ke ma'ana abu gashi a yi daga cikin dalilai Allah mun sarki yake cewa wa huwal aliyyul azim Allah madaukaki ne mai girma yake cewa wa huwal aliyyul kabir Allah madaukaki ne madaukaki ne mai girma cikin suratul a'la yake cewa sabbih isma rabbikal a'la ulul zat kai tasbihi ga ubangijinka madaukaki haka nan idan ka dauki alqur'ani mai girma zaka samu su ayoyi suna ma wata ishara in ka ajiye hankalin da zaka gane me ake kwaɗi misali sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mu muka sauko shi daga ƙasa zuwa ƙasa ake sauko abu daga ina zuwa ina ake sauko abu to Allah ya ce mu mun sauko shi ne kowa ya san alƙur'ani magana wace su magana Allah ce mun yi magana a nan da muna magana a kan baitul a kan lauhin mahfuz a kan baitul ma'amur da yake can sama wanda mala'ikai dubu saba'in suke shiga su yi ibada yau in suka huta kuma su sake dawowa za su shiga a ila kiyami sa'a tun da aka yi abin da tun da aka halicce su haka suke yi mala'ika dubu saba'in zai shiga ya sallah ya huta zai yi ibada ya huta in ya huta wani zai shiga gobe wasu za su zo hallo in sun huta jibo za su zo tun da aka yi duniya har yau wama ya alamu jinu da rabbika ilahu babu wanda ya sai san rundunar ubangijin ka yi ka duba gani tun da aka yi duniya dubu saba'in kullum kana ilisa wasu ka san nawa suke su nawa ne to da muna magana akan shi ai can sami yake kuma alkur'ani mai girma ya yi sabkowa haka haka har zuwa daga wajen allah subhanahu wa ta'ala zuwa baitul ma'amur daga nan kuma zuwa zuwa zuwa saman duniya zuwa abin nan mala'ika jibril ya kashi zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam shi baitul ma'mur daidai sai tilka aba yake inda a ce za a yayi hijabin da ke da kwai daga ɗakin ka'aba zuwa sama tak za ka ganshi amma can saman saman bakwai yake baitul ma'mur kenan to Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mu muka sauko shi daren lailatul qadr haka nan zaka ji ya ce tanzilul kitabi min Allahil azizil alim sabkakken littafi min Allahil azizil hakim azizil alim daga wajen Allah mabwayi ko mai ilimi tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim tanzilun min arrahmanir rahim sabkakke ne daga wajen Allah sabkowa in aka ji an ce sabkowa anan daga sama mana daga sama zuwa ƙasa tanzilun min hakimin hamid qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin to kaga duk inda kaji an ce anzala anzala anzala to yana ne daga sama ne zuwa ƙasa dalili na takwas Allah masarki yake cewa cikin ayoyi daban-daban innal ladina inda rabbika wa lahu man fis samawati wa man indahu anan malume suke cewa wadan hadin manzo sallallahu alaihi wa sallam fil kitabi alladhi katabahu ar-rabb ta'ala ala nafsihi annahu indahu fawqa al-arsh Allah masarki yayi magana cewa littafin da Allah ya rubuta duk abin da za a yi a duniya daga farin ta har ƙarshe iya wajen shi fauƙal arshi sama al'arshi to kaga waɗin cewa yana wajen shi kuma fauƙal arshi kuma sama al'arshi yana nuna maka cewa kenan yana wajen Allah kuma Allah sarki yana saman saman halittun shi baki ɗaya dalili na tara malaki cewa akwai magana ta istighfar a cikin ayoyi daban-daban Allah na cewa tun mastawa alal arshi Allah daidaita a sama al'arshi al'arshi kuma sanannen abu ne tana can saman saman bakwai wanda ta yi ƙarhin ka siffanta ta da saman kanta ta yi ƙarhin ka siffanta ta da saman saboda saman ita kanta sama ɗaya sama biyu sama uku har zuwa sama bakwai idan ka tura sama al'arshin ba amma san ba akwai su kenan girmanta ya wuce karin kwatanta ta ma da sa al'arshin su ƙananan abu ne a wajenta da su sama da ƙasa su ƙananan abu ne a wajen kenan al'arshi ba wanda ya san girmanta sai Allah subhanahu wata'ala daga cikin dalilai hadisi ya tabbata manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah yastahi inna Allah yastahi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran Allah madaukakin sarki yake cewa yana jin kunya bawan shi ya daga hannu sama zuwa gare shi ya daga hannu sama zuwa gare shi ya ce ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka bani kaza Allah ya maido mai hannun shi babu komai a ciki kaga wannan hadisin yana nuna maka masu salar salmi ke cewa Allah yana jin kumiya bawan shi daga hannu zuwa gare shi sama ya mai domin shi babu komi sifiran dalili na gaba sabkowa ubangiji su bani wata'ala zuwa saman duniya hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi na hadisi na sahabbai daban-daban sun rawaito shi yake cewa yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thulthul layl al-akhir aw akhir Allah mun sarki yake sabkowa saman duniya a duk lokacin da dare ya raba kashi ɗaya na uku kenan kashi ɗayan ƙarshe dare kashi uku ne to kashi ɗayan na ƙarshe Allah masarki yana saukowa saman duniya sai ce ina mai neman gafara in gafarta mashi ina mai bukata in bashi ina mai kaza in bashi kullum dare wannan hadisi ne ingantacce ya ce yana saukowa zuwa saman duniya to wani har ya kai ma ka nemi wani dalili daban kuma hadisin kai ma duk wanda yake gardama shi ma yarda hadisin cewa Allah ya ce yana sabkowa zuwa saman duniya a lokacin da dare ɗaya cikin ukun dare na ƙarshe ya ce ina mai neman gafara in gafarta mashi ina mai neman wata bukata in bashi in biya mashi bukatar shi dalili na gaba akwai magana akan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake tambayar wani aina Allah wata mace ce ina tambaya kissa ta faru tare da Muawiya bin al-Hakam as-Sulami Muawiya bin al-Hakam as-Sulami ban san ba ko mun taba jin wani hadisi da wani mutumin kauye zo masallaci hutsari to shi wannan mutumin ya zo yi fitsari a masallaci sahabai suka zaburo a masallacin da muke ibada ta kamar fitsari aka zare takobi aka rige shi manzo Allah ya ce ku bar shi ku bar shi sai da ya kare fitsarin shi sai kira shi kaga daga cikin hikima ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wannan zaburashin da suka zabura suka yi hey watsa ko ina ko ina hey fitsarin in yaji tsoro ai ce a ku bar shi kare sai da ya kare ya kira shi ya ce mai wannan wuri wurin ibada ne wuri ne na sallah wadda ita ce babban ibada daga cikin ibadodi na Allah bai dace ba a ringa zauwa ana zub da ƙasamta ana nan ba wajen yin fitsari ba ne ba a bari ya ce to shi kenan daga yau ya fahimci karata hallo ana sallah sai wani atishawa sai ce alhamdulillah sai kai mu'awiyar bin al-hakam a sulami ana yana cikin sauwa sai shi yake ce mai yarhamakallah mutum ya kyale shi yarhamakallah ya kyale shi sai jiyo sai kalli wani daga cikin sabai sai ya dan harare shi ruwan da bai da ido na kamar ya nuna mai ba a magana ba irin wannan magana hallo kuma bai daddara ba ya sace magana ya ce menene ba ake harare na a masallacin wannan dama an nema a hallaka ne kuma yanzu a zo a rinka harare na mu'awiya bin al-hakam as-salafi ke me aka yi baiwar shi ta yi mai wani laifi sai ya mare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi bayani a hadisai daban-daban duk wanda ya ma bawon shi irin wannan abu wanda kuma ji ya zalunce shi kafara ka ita ce ka yantar da shi kafara wannan abin da kama ba wannan naka ka yantar da shi hadisin ya zo yana cikin adabul mufrad na bukhari yanzu sai ya zo ce ma manzala sallallahu alaihi wasallam yana so yantar da wannan baiwa ya zai sai manzala ya ce bai kawo ta mu bincike ta musulma ce ko ba musulma bace saboda in ba musulma bace in ka yantar da ta zama kara maka hore kari amma in musulma ce in ka yantar da ita musulunci kuma zai kara kari sai kawo ta da ya tambaye tambaye ta ce mata aina Allah aina Allah hadisin yana cikin muwadda ta Imam Malik sai ta ce fi sama Allah na sama sai tambaye ta man ana sai ta ce an ta rasulallah kai kuma manzan Allah ne ma'aikin Allah ne sai ce wa mu'awiya bin al-hakam as-sulami i'tiqaha fa innaha mu'mina ka je ka intar da ita mummuna ce ta san inda Allah yake kuma ta san ni wane ne kaga wannan dalili ne a hili ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita akan wannan ya ce mummuna ce ba da yake ta tabbatar da haka ya ce mummuna ce daga cikin dalilai kakka bari fir'auna yi ka sanin inda Allah yake fir'auna ya ce ya haman ya hama nubni li sarhan la'alli ablugul asbab أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا يا كي هامان كزوك جنا مني هوا بيني مي هوا ديوا saboda in kai zuwa ga sama menene zan tahi fa tsalya ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kaziba in je iske ubangijin na musa sauran ni na tsammani ƙarya ke saboda ne a nan musa ya gaya mashi inda allah ke shi ne ce to a gaya a ɗora shi ya ame beni ya hawa iske allah to kaga ci har ya yarda cewa allah ga inda yake to kakka bari wani ruɗa ka ya gaya ma cewa wani zance daban ka je fir'aun ne ka sani inda allah yake gaskiya daga ciki dalilai da suke tabbatar da haka a gidan aljanna suna da yawa dalilan mu zan mu tsaya akan wannan a gidan aljanna muna cikin aljanna insha Allah Allah madaukakin sarki zai bayyana wani sahabi yake tambaya shin wannan ganin na ubangijinmu yaya za mu gan shi alhali muna da yawa sai ake tambaye shi yanzu ka taba ganin wani ya ce wani ya kare ma wani ganin rana yanzu don kun cika garin nan da mutane an cika wani ya ce kai ka kare wani banna ganin rana ko da gaɗa kai gata nan ko duk a wani gari kake ko halitta ce ta Allah ma ka gata nan amma abin in kai kiskire kai mamaki yau wanda yake niyami da wanda yake nan duka rana guda ce muke kallo wanda yake saudiya ma da rana wanda da muka ɗaga kai wanda muke kallon ita ce ma anan muke kallowa ya ne wannan mu dan yi tambaya irin wannan to a haka yake sallama ka tuna girman ubangiji wanda ya irin wannan halitta to bare shi in ya so kowa ya ganshi a duniya menene abin tunanin yaya abin zai kasance manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake da bada labari akan aljanna yace ikhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam innahu innahum yarawnahu ka ru'yati shamsi wal qamar lailatul badr in aljanna za su ga Allah subhanahu wataala kamar da suke ganin rana kamar da suke ganin wata a lokacin da ya kai 14 ko 15 laysa dunahu sihab babu wani abu da yake kare su na girgije ko na fala yarawnahu illa min fawqihim ba sa ganin shi sai daga saman su قال صلى الله عليه وسلم منظر رحمة صلى الله عليه وسلم يكتوى بين أهل الجنة في نعيمهم أهل الجنة يعني الجنة سنة تكن إما أنا تكن شغلي أنا تكن شأني يسطع لهم نور سيونا حسكي بينا فرفعوا رؤوسهم يسكوا هذا الكيش حسكي نزيزو كما يترنجا حسكي wani bu san da shi ba zai bayyana yana bayyana kawai kowa zabari daga kai ana ɗaga kai fa'izar jabbar jalla jalalu kowa na ɗaga kai kawai sai ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki ƙad ashirafa alayhim min fauƙihim Allah sarki ya bayyana daga samansu sai ce musu ya alal janna salamun alaikum ya kuyan aljanna amincin Allah tabbata a gare ku sun ma ƙara ƙaunar ta'ala sannan sai karanta wata Allah markakin sarki سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون سلام قولا من رب الرحيم amincin Allah tabbata a gare ku magana ce daga ubangiji mai rahama mai jin kai tun mai tawara anhu wa tabqa rahmatuhu wa barakatuhu alaihim fi diyarihim sannan rahaman ubangiji da albarkar shi ta wanzu a cikin gidan aljanna Allah kai mu gida aljanna lafiya wayannan dalilai kadan kenan daga ciki wanda suke tabbatar maka da cewa Allah subhanahu wataala yana saman saman halittun shi baki daya Allah masarki kuma ya san duk abin da yake faruwa tun a farkon duniya kuma har zuwa ƙarshen ta tun kafin a yi duniya da shekara dubu hamsin Allah ya san me za a ciki wannan zaman namu Allah yana sanar da shi mun zauna ga abin da zami ga abin da zaci ya ishe ka sanin haka ka karanta wannan aya ta suratul an'am wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين wannan aya kadai ta ishe ka kasan cewa Allah bai ya bukata shi ya zo wajen ka tukun sai sami kake cewa Allah ke cewa a wajen shi ne mabudin gaibu yake la ya'lamuha illa huwa wanda sani shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da yake hili ya san abin da yake cikin teku wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ice ganyen ice ya bushe ya wago wannan wanda ya faɗin kana ganin ba kuwa bane Allah ya san da zaman shi kowane ice a duniya ice dubu miliyan nawa ne miliyar nawa ne icen da yake duniya waya isa ya lissa masu babu wala habbatin fi zulmatil ardi daidai da kwaya wadda take cikin duhun kasa wadda yau in ka je daji idan ka tona babu komi he kasa daga an yi ruwa damuna ta zo ga ita shibka daban-daban ta hutu kala-kala ga sanar na halittun Allah wanda a da in aka ce ka ware tsakanin kasar wannan da wannan irin da ke da kwai na wannan ciyawar take wannan wuri baka iya warewa to Allah ya san da zamanta wala ratabin daidai da cako wala yabisin illa fi kitabin mubin ko tsakuwa ko kasa wannan kai yanzu aka baka kasa buhu guda aka ce ka lissawa su ɗaya bayan ɗaya ka iya ko hatsi aka baka buhu guda aka ce ka lissawa shi an baka aiki sai dai yin aljanna aka baka eh da aljanna ilguwa yake ai na san kowa ya ilga buhu guda na hatsi aka ce ga aljanna aljanna sai a gajewa sai a gwada eh ni dai gwada sai na mala ya ci gaba da cewa inna allaha ittakhadha ibrahima khalila wa kallama allah musa taklima imanan wa tasdiqan wa taslima mala ke cewa mu yi imani mu yarda mu kudirci cewa Allah madaukakin sarki ya riki annabi Ibrahim badadi wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah madaukakin sarki ya ma annabi Musa magana magana imanan mu imani da haka wa tasdiqan mu gaskatar da haka wa tasliman ko musallama da haka kun san abin da ya sa za ku ji wani abu wani ya ringa mamaki wai me yasa ma ake magana a yi imani da kaza a yi imani da kaza a yi abu ka sani ba ne akwai littattawai na wasu akidu daban-daban suka watsa wanda suke saba ma wannan magana shi ne ake nuna maka dan in ka ji ma ka san magana banza ce in ka ji ma wani ya kama sabanin wannan magana banza ce imani da abin da ya zo a alkur'ani da abin da ya zo a hadisan manzana sallallahu alaihi wasallam shine zaman lafiyarka Allah ya ce na da kaza shikenan tabbatar kai shiru yaya abin yake baka sani ba Allah ya ce yayi kaza tabbatar kai shiru yaya yayi abin baka sani ba baka sani kai yanzu aka tambaye ka kaifi yanda manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yake zuwa saman sama daga nan duniya zuwa sama ka san tafiya kwana nawa ce shekara nawa shekara biyar daga nan tukun kaje sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya kai shi Masjid al-Aqsa da Masjid al-Aqsa kuma ka dauke shi aka je sama ta fara da shi ita ma sama ta fara tsakanin sama ta biyu ita ma ta yi shekara biyar. da kimta da ido aka je aka so in ka ce tsaya zaka yi kasan ya aka yi abin wani irin jirgi ne wani irin kaza ne akan ka zaka ba aiki nan wa annabi suleiman wani abin mamaki ya bayyana a gaban shi har yau muna tambaya wai shi wannan mutumin ba aljani ba ne ba yaya ne wannan abewa amma alkur'ani ne baka labari dole ka sallama ya ce ayyukum ya atuni bi arshe ha kabla an ya atuni musulmi lokacin da balkisu saƙo ji mata na annabi suleiman alhuda-huda ya je ya aka ba shi wasiƙa ya kai ma balkisu tana zaune a fadarta ya jifa mata qalat ya ayyuhal malak inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim ya ku ɗan fadata an jeho mini wani littafi mai girma kuma a cikin an rubuta innahu min sulaimana wannan littafin daga annabin Allah Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma ya fara da bismillahir rahman da sunan Allah mai rahama mai jinkai Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin qalat ya ayyuhal malu aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ya kuta da yan uwana ku bani fatawa akan wannan al'amari ni banna yake komai he da shawarar ku qalu nahnu ulu quwwatin waɗulu ba asin shadidin wal'amuru ilaiki fanzuri ma za ta amuri ya suka ce mata aimukin nan ban ƙarfi gare mu akwai rindana ta musamman tana da in yaƙi ne ba matsala amma kuma yana ke bai muna iya zuwa mai yaƙi in ta kama a yaƙi muna da rindana ta kirki ita kuma da ta ga an jeho mata abu da san ba daga ina abin yake sai ta ce kai ku dakata innal mala'a innal muluka إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون تجي كساب إرم wannan masu mulkin idan suka shiga ƙasa ja'alu a'izzata ahliha azilla masu girma masu mulki masu kuɗi masu kaza masu kaza su ake maida kaskantattu dan haka mu idan muka yi gardama kaskantu za a maida mu kuma haka suke yi mutumin da yake aiki da aljannai وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الله يتمي ga iska na aikata inda kake so wannan zaka ja da shi washayaqina kullu banna'in wa gawas ga shaytanu ga aljannai aka ce sarrafa sai da kake so aljannu ba suka ringa aiki suka yana zamna a saman kujerar shi ta mulki falan ma qadaina alaihi almauta ma tallahum ala mauti illa tabatul ardi ta'kulu min sa'ata suna yana zamna a kujerar mulki ya huto a fada suna ta aiki suna tone tone suna binciko arzikin duniya da yake binne a ƙasa suna ta yi su sun aza iya zamna mulkin ne tashi sa bai tashi ba musan baya mutu shekara da shekaru yana zamne kawai mulkin suke tsammani mulkin ne tashi yana zamne da sanda a hannun shi suna ta aiki suna ta aiki suna falon makade na alimadan da kuma alamoti ba abin da nuna masu cewa ya mutu ha tun da abin da mamaki ya saba shiga gida to bai shiga ba kuma ya kusa watanni sai da wata gara ta zo ta kama iccen da ya rike ta ringa cin shi da ya karye tukwana ya faɗi tukwana falon ma harra ta bayyana tirjin lokacin da ya waɗi ta bayyana tirjin sai bayyana ga aljannai an laukanu ya alamun algaiba inda sun san gaibu cewa ya mutu bayawa ba malami su fil azabin muhim da ba zauna ba cikin wannan azabai ka duba irin mulki na annabi suleiman ba ita ta gane ta ce musu kawai ba haka ba za wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fa naziratun bima yarji'ul mursal ni zan tura ne hadiya kyauta zan tura ne ya kyale ni in yaso mu gani mu sai da aka kawo kyautan ma haba wanda aljanai suke turo mai inda zinariya ce ko diyaman ko wane ne shi za ki aika ma wata hadiyya ne ne suke aika mishi mini bida annabi suleiman da aka kawo da aka kawo abin da ta aiko sai ce tutun da abin hakan ne a je a gaya mata yaudara ta za ta da kyauta ta taso dukanta ta zo ana jiranta ta zo fara kuma ba ta zo ba in suke ta shi kenan ta tara jama'a ta ce mu kama hanya mu tafi suka kamo hanya suka dukansu suka taru suka kamo hanya za su zo amma alhuda huda ayya ba shi labari wata faƙada tsaye da faƙala maliya la'ar da huda huda amka da min alga'ibin da wa'aziban na huwa azaban shadidan aula azbahan na huwa aula ya atiyar ne bi sulfan mubin فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحد به وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم yace ya samu wata mata shi yasa gide bena tana mulkin wata ƙasa gari na saba walaha arshun azim tana da wani al'arshi mai girma tana da wani gado na sarauta mai girma to shine annabi sulaiman yace to dan haka wannan gadon ma a je a dauko shi ayyukum ya atuni bi arshiha qabla an ya'tuni muslimin waye a cikin ku ya ce ma jama'a shi zai je ɗauko garin sarautar ta da take takama kafin ta zo a kawo shi na kala ifritu min aljinni sai ifritu ta shi kala ifritu min aljinni ifritu ta shi ce ana atika bihi qabla an taqwa min maqami kafin ka tashi daga inda kake zaune zan je in kama kashi wa inni alayhi laqawiyyun amin kuma ni mai ƙarfi ne akan shi zan je in ɗauko shi kashi ka hanyar tashi wa sai aka ɗan abin nan aka nuna kamar ya yi tsawo lokacin tashin masu mulki kenan ya yi tsawo kasa annabi suleiman mulki ya roƙa kuma allah ya bashi rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya allah ka bani mulkin da kakka ba kowa a bayana kuma har yau ba a ba wani ba wani mulki ne yake da iska yake da aljannai babu kawai kalan ladi indahu ilmu min alkitabi sai wani ya tashi wani mai ilimi sai ce ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk zan ka maka shi kan ka kifta da ido kawai kifta da yake ga gado idan ba motsa da yake ga gado a gaban shi annabi suleiman shi da kanshi abin ya ba shi mamaki me yake cewa bayan ya haka da wannan a eh falam falamma falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi lokacin da ya kada a gaban shi ta wannan fa fadala ce ta ubangiji li yabluwani ashkuru am akfur so ne yake gwada ni ya jarabe ni ya gani sun zan gode ko kafirce zan wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi wanda ya gode ya gode ma kanshi wa man kafara fa inna rabbi ganiyyun karim wanda kuma ya kafirce to ubangiji na ya wadatu ya wadatu da abin da kake da nagogiya ka duba gani irin tauhidi na annabi Suleiman duk wannan abin da Allah ba shi amma bai nuna ba kai lalle mun isawa mun kai kaza a ta haza min fadli rabbi amma shi ƙaruna da aka ce da aka mai arziki da aka mai fadala da aka ce mai a tafara inna la la yuhibbul farihi kada ka ringa alfahari ka ringa jiji da kai Allah bai san irin haka ta yi qala inna ma utituhu ala ilmi din yace kai ni wa ilimi na ne na economy ya bani wannan duki ba Allah bane ba kan ma a ringa nima an haka yoyi wannan abin ne fa kasafna bihi wa bidarihi Allah masarki ya ce kasar ta buɗe da shi da duke duka su shiga ciki aka yi shi kira aka wuce isan shi zama guda aka mashi Allah ke nan to yanzu kaga irin wannan labari da Allah ba mu na cewa kifta da ido an ka abu alkur'ani ne ba mu labari dole mu yi imani da irin wannan kenan ba a buƙatar ka tsaka na bincike shi yasa zan mu kare da magana ta an ta Imam Malik wani ya zo yake irin wannan taraddudin wannan so yake kashi buha sai yake tambaye shi wai an ce Allah sun mastawa al'arshi Allah daidaita a sama al'arshi sai ce kai fastawa ya ne daidaita zama ya a sama ya ne daidaitin na Allah ma malik sai ce al'istiwa ko ma'alum istiwa'i na Allah sananne ne tunda Allah ba mu labari wal kaifu majhul amma ya ya daidaita wannan ba mu sani ba wasu'alu anhu bid'a kuma tambaya ma akan yaya kaza yake na Allah wannan bid'a ce ba wanda ya saka tambaya Allah ya ce baka tambaya akwai da yau abu da yawa wanda Allah yake cewa bar ma kan sani wai sa'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi da ce ana tambaye ka akan ruhi kace wannan al'amari ne nawa al'amari wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ilimin da ke da a duniya ɗan ɗirsi ne aka ɗauko aka bauta sai ma malik ya ce mai kuma wal imanu bihi wajib ka yi imani cewa allah ya ta sama al'arshi wannan kuma wajib wa inni la'araka rajul su kuma ina ganin da kai wannan mutum banza ne eh saboda har ya kai rudu ne zaka samu ta ma malik ce wannan ina ganin ka mutum banza ne anan ina ga zamu dakata za mu tashi kenan sha Allah akan magana akan annabi Ibrahim khalilullahi da kuma annan Musa kalimullahi abinda muka wata daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah